إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu yukon haduwa a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na Muharram hijira shekara 441 wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 17 a cikin littayi na motsa ta imam malik darasi na 17 insha Allah kahin muhara akwai 'yan ƙarin bayani da aka tambaya darasi da ya gabata da muka yi na yi bayanin addu'a da ake yi bayan an kwaikwayi mai kiran sallah yadda ya hudi ka hudi kuma an zo wajen addu'a ta ƙarshe bayan kama annabi salati addu'a ta raƙoran manzan Allah wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة والفضيلة to anan akwai wata ƙari wata ruwa sun kawo wa darajatul aliya ar-rafi'a ko darajatul rafi'a ƙarin darajatul rafi'a ko aliya rafi'a ba shi da inganci haka ƙari na ƙarshe na innaka la tuqul fil mi'ad shi ma ba shi da inganci kurin abin da ya inganta kamar haka Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan wasilata wal fadila wa ba'athuhu maqaman Muhammadan nazi wa'ata baki shi kina abin da ya inganta sai magana ta shi da aka yi magana ta koyon mai kiran sallah yaya mai iqama to iqama a gaskiyar magana babu nassi da ya zo karara akan kwaikwayon mai ikama sai dai wasu malamai sun yi kiyasin kiran sallah da ikama ya su ce shi ma za a yi ma dama cikin malamai suna inkarin wannan don nassi bai zo ba na kwaikwayon mai ta da ikama babu nassi karar gaskiyar magana illa wancan fa'inta ta ɗaukan ikama akan kiran sallah amma babu nasi a kan shi karara gaskiyar magana kuma da ma bayan rashin inganci nassin da ya zo akwai ruwa da ta zo take kawo a ikama idan mai kira mai tarikama ya ce karkamata sala kai ka ce a kama allahu a damaha ta wannan hadisi ya zo amma ba shi da inganci wannan shi ne ina ga abin da aka tambaya neman kare sai karatunmu a kan magana ta baban kiran sallah cewa haddasa ne an malik an abdurrahman bin abdullahi bin abi sasa'a al'ansari ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake wannan ruwaya abu sa'id al-khudri ke gaya ma wannan baban abdurrahman abdullahi bin abi sa'sa'a yace mishi abu sa'id al-khudri ke ce mishi wane kai na ganka kana son zama a cikin daji mana makata shi murti abdullahi bin abdurrahman shi na gama ya ce abu sadu ce mushi ina kana son zama ina ka tuhibi ganin walbadiya inni a raka tuhibi ganin walbadiya ina gan kai kana son zama da dabbobi kuma kana son zama cikin daji da asan arata mai dabbo muke yayi ya san zama cikin daji sai yake ce mishi to fa'iza kun tafi ganamik idan kana cikin dabbobinka kusa an ce alghanam baka iya bambance tsakanin timkiya da akuya da rago da ɗan akuya kalma ce mai ɗaukan duka shatun ghanam duk kalma ce mai ɗaukan duka wannan jinsu kenan dai kurmace ƙananan dabbobi ya ce kana son dabbobi ƙanana kuma da zama cikin daji fa'iza kun tafi ganamika idan kana cikin dabbobinka au ba da ta ka nan malamina ta shi shakka ce ta mai ruwaya ce mishi fi ganamika ko ce mai cikin ba da ta ko ku a dukkan biyun imma kan tare da dabbobi ko kana cikin daji din dai magana ta nau'i ko ne dai wa kana a wannan hali da kai da kai daya ba mutane kina anan ma ya sauya hankalin shi kakkabar kiran sallah ya ce a lokacin ce idan fa'azanta bisalata idan kai kiran sallah a halin da kake kai ɗaya ko cikin daji ne kaka ce ne ɗaya ne a ai ba bukata ya ce farfa a sauta ka bin nida ka ɗaga muryarka da kiran sallah ko a daji ne me fa'idar da ya ce mishi ya ɗaga murya da kiran sallah ko a dajin ne ya ce fa'innahu la ya sami umada sautin mu'azzin jinnun wala isin wala shai domin ba abin da zai ji sautin ka ba abin da zai ji sautin mai kiran sallah aljani ne mutum ne kai ya ce wala shai kuma mine ne hatta jami'ar kenan kuma mine ne inda sautin kai kai illa shahida lahu yawmul qiyamah sai wannan abin gobe kiyama sai ya ma shi da kayi kiran sallah ka kaɗe ta Allah shi ne fadala ta daga murya da kiran sallah kuma shi ne fadala ta kiran sallah shi malamai ke cewa hamawa suna kai da kawa wa da limanci da kiran sallah wanne yi wani aka ce babu inda babu ya zo na babu na fadala ta kiran sallah ta babu babu inda ya zo na fadala ta nimanci babu inda ya zo amma fadalar ladinci ta zo na kaga kuma a nan ta ana gwagwarmayya da hamayya a kan limanci an ba a kiran sallah mahi yawa kiran sallah ma za gani mutum in ya kare abin da ke na duniya ya kare komi ba abin da yake ba kasuwa ba aiki ba komi ya ce shi da ladanci shi sa komi kake ji a kiran sallah don daman ba a yi karatun ba kuma an zo ba a yi ba don ba mai yi angol shi zai yi haka nan mahaifin ganin shi abin da ke so zai shi sa ba ba abu mamanci ba kuma ba a san abin da ta na romu ba kaga dai abu ne mai romu wanda ya kamata nuta a yi ma ƙura'a amma ya gwagwarmaya da bala ya kan limanci to wasu wani na ce to ai limanci ai manzan labi kira sallah ba manzo abokan bikin zalafaka umar ta sace wannan shugabanci ne aikin shugaba daban an yi liman an yi mai kiran sallah daban ko ne da aikin shi kaga aikin shi ma shugaban zai azai akwai aikin shi na musamman daban amma ladan a kan sallah gaskiya iya da fadala ta kware to na wannan kadai masu dai ya ce ba abin da zai ce sautin wannan sai ya ma shaida mutum ko aljani ko ma mai yi ci da abu sa'id ya ba da wannan labari ga abdurrahman ga abdullahi bin abdurrahman sai yake ce mishi wannan abin da na gaya maka sami'tuhu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji wani magana daga manzon Allah sallallahu alaihi kai manzon Allah ya faɗi naji kenan shine ni ma na gaya maka sai ya ce wahadannan da yake da mun jide fadala ta kiran sallah ya ce wahaddathani an malik an abi zinad an al'araj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytan lahu durab حتى لا يسمع النداء فإذا قضي فإذا قضي النداء فإذا فإذا قضي النداء أقبل أقبل حتى إذا ثوب بسلام أدبر حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يزل الرجل إن يدري كم سنة ya ce abu da kibar labari yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idanu bisala ɗan aka yi kira na sallah adabar shaitan shaitan iya ba da baya zuga da gudu ya zuba da gudu bai so a gudun da yake a namce lahu dura iya ta iya ɓirɓirɓir na tusa dura ƙaran sautin tusa ɓurɓurɓur iya gudu iya tusa iya wannan gudun hatta la ya sama annida har sai ya kai inda baya jin ƙarin kiran sallah zai tsaya ya shura fa'iza ƙudin nida an aka ƙare kiran sallah zai dawo akabar zai sake dawowa hatta idza tubu bisala idan kuma aka tada ikama anan ma adaba sai ba da baya da gudu hatta idza qutit tasawuf sai an kare tada ikama kuma aqbala sai dawo ya shiga aiki idan ya dawo cikin masu sallah kenan hatta ya khatir bainal mar'i wa nafsi zai zo ya shiga tsakanin mutum da zuciyar shi iya same tunani uskur kaza tana kazama tana kazama limalam yakun yadhkur abinda da ka kaji magana baka ban yamma za ka tana shi akwai abinda ka mance shi sai yanzu kana sallah za ka tana shi abinda da ka mance ma ya tana ma ka tana wannan ka tana wannan iya sa ma tunani iri iri hatta zalla rujul in yadari kam sallah hatta kai mutum ma ai zama mana mai mana in mana madali hatta kai mutum bai sama no ka wace no kai mai kuce ko duci cikin ake shi ne duk cikin aikin shi ne ya sa ka mance ma a yana kake uku ce ko hudu shi yasa suman bin abin al'as bin zainab sakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauke ta rasulullahi wallahi ina sallah abin ya kan rikice mu rasa ma ina nake me nake karantawa ya ce wallahi zan ce wannan wani shedani ne idan ka ji abin ya zo ya dame ka na wannan waswasi ka karanta yadda a wuzi a uzu billahi minash shaitani duk ka toha a ɓangaren ka na gumsu kuma ko a sallah ne dama sallah dama kana sallah ce kawai dan kawai ma ta wuri to a sallah za a tub an mudda ta an mudda ba annabi ta haka alkur yace kuma haka nayi Allah ya ballahiya ya warke kenan wannan shine kenan shaydan baya son kiran sallah wa haddathani an malik an abi hazim nabi an kuma عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب سماء وقل داء ترد عليه دعوته حضرة النداء لسلاة والصف في سبيل الله yace ruwaya wannan duka yan uwa kan mance ko tana mini dan mu ci riba biyu ta da abinda muke karantawa ganin littafi na imam malik ba sai da bukhari bane ba a ce a san farsan komi abin ya inganta akan samu royi wanda ba su inganta ba kuma akwai abu da yawa ma ba ma hadisi bane ba asar ne na daga cikin magabata kenan mai kasan mun tashi musamman tashi da abin wannan dai abin makaranta wannan na harko ya inganta ta bukari ya kawo shi na biyu ya inganta a ta bukari mutum sun kawo shi wani wanda za mu karanta a yanzu ya inganta duk sahihi ne ya ce salibin sa'adi ke cewa sa'ata ne sa'a guda biyu lokaci guda biyu yi fitahu lahuma abuwa sama ana bude musu ƙohohin sama wa qalla da'in turaddu alaihi da'awatu kadan ne masu addu'a ake maida musu addu'a kasa ko addu'a da Allah bai karba addu'a ta ban Allah kenan kadan ne kenan wurin amsar addu'a ne wannan lokaci wannan lokaci ne guda biyu kenan da ake yawan ake amsa mafi yawan addu'a eh kawo daga da yi lokacin mai kiran sallah da ke kiran sallah da sahu fi sabilillah wannan su ne lokaci guda biyu lokacin kiran sallah da inda aka tsaya jihadi fi sabilillah wannan lokacin guda biyu addu'a mustajaba ce idan dan akwai rabata na ce idan ana kiran sallah addu'a karɓaɓɓa ce tsakanin kiran sallah da ikama kidan an yi bayanin da ake addu'a bayan an ƙare kaf kuma sai ka yawa bayan ka adama salati ka wata addu'a kuma sai ka roƙi buƙatar ka a wannan lokacin lokacin guda biyu addu'a karɓaɓɓa ce wannan shine bakin wancan ruwa sai kuma ce wasu ila malikun anin nida yawmul juma'a an wa imam malik tambaya akan matsayin kiran sallah na ranar juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqt shin za a yi kiran sallah kahin lokacin sallah yayi faqat la yakunu illa ba'da an tazula shams bai halitta a yi kiran sallah sai bayan rana ta gushe daga tsakiyar sama sai ma malik iya ganin iya kan masa ganin iya cikin masa ganin lokaci bai sai bayan zawal sabarin daga imamu ahmad shi iya ga an aka yi kayan zawal masalla ta yi kuma ana iya yi a wani lokaci akan yi haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zama shi dai muna magana imam malik a nan shi iya ga ba a yi sai bayan zawal yanzu wannan mas'ala kenan ya ce wasu ila malikun an tasaniyatul adhan wal iqama an wa malik tambaya akan biyan kiran sallah da iqama wa mata yajibu al qiyam ala an nas hina tuqamu salah faqal lam yablughni fi nida'i wal iqamati illa ma adrakatu an nas alayhi fa amma al iqama fa innaha la tuthanna yace wa zalik allazi lam yazal alayhi ahlu balad ahlu ilm bi baladina lam yazal alayhi ahlu ilm bi baladina bi baladina ba yace wa amma qiyamun nas hina tuqamu salah fa inni lam asma fi dhalika bi hadd bi hadd yuqamu lahu illa anni ara dhalik ala qadar taqati an-nas فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد wannan fiƙiyu ce mai yawa a wannan wurin maganan harko ya ce wasu ila malik amma a bayan an wa malik tambaya an tasanitar azanin wal iqama akan ita kiran sallah bibi ne haka ita maganar iqama biyan ta iqama kuma cikin tabbiyar da aka mada wa mata yajibu alqiyamu ala an-nas ta tabbiyar kin tambaya akan biyan ta kiran sallah da biyan ta iqama da wani lokaci ne mutane za su tashi hina tuqam sala idan aka tada iqama a daidai ina ake tashi tsayuwa haka aka ma malik tambaya kan wannan abun guda uku biyan ta iqama ka biyanta kiran sallah biyanka ya kama da lokacin da ya kamata a tashi a fara bayan ta da ya kama sai yake ce falam ya bulughni fi nida wal iqama illa ma adrakatu an-nas alai ni dai ba wani abu daban da ya same ni sabo banda abin da na isko ana yi na samu mutane kina a Madina ana yi na irin nasa kiran sallah na yau da kullum don shi imam malik iyakan biyanta kiran sallah allahu akabar allahu akabar ba tarbi'i ba ba hudu ba ya ce fa'ammal iqamatu fa inna halatu sanna imam malik ce amma ita iqama ma'ana kada kamata sala ba a yin biyu wannan shine abinda imam malik ya faɗi ɗan wa menene maganar biyan ta kiran sallah an ce ilimi alhamdulillah in ana akwai can akwai zaka ka samu ta'ala kan abu ɗan wa a yau yadda imam malik shi abin da yake kan shi kenan amma kiran sallah wanda ya inganta kaifiya uku akwai kaifiya ta abdullahi bin zaid bin abdurrabi wanda ya fara ganin kiran sallah gaba ma wanda ya lakanta mu bilal kiran sallah ruwayar da abu dawud ya roto haka tirmizi haka ibn maja hadisi kuma ya inganta kan haka a cikin karantarwar abdullahi bin zaid bin abdurrabi shi kiran sallah kabbara hudu akai ba bi ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة آه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله باكنا با محمد رسول الله با قار محمد رسول الله bai zo ba haka ya zo kaga a nan an kabbara biyu aka hudu aka yi mako a nan a ruwaya ta ya ce kuma shi wanda ya gwada min kiran sallar ya karantar da ni kuma ta da ikama a ta da ikama da yi ƙarƙa mutu sallar biyu ƙarƙa mutu sallar biyu kenan wannan ruwaya kenan nan fahimtar malik ce cewa ikama ita ba a yin biyu yace anan ta shahara anan wannan kaifiya ta farko ta kiran sallah kaifiya ta biyu ta abu mahdura wanda imam malik ya doka ta tarji' me tarji' misali kabara bi zai Allahu akbar Allahu akbar to ba ka da murya ta yi kaskasa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko yan kusa kuna ji in haka kuma sai kuma sama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لكن قال حكى كنا بينتا شاشة ترجي كلمة شهادة سوبي أكي كسا كسا يكين أشهد أن لا إله إلا الله دكا يجوز كسا كسا kuma sai daga murya wannan abin da kuma ya inganta ruwayar da ina ga ta Abu Dawud Tirmidhi da Sahih ibn Majah sun kawo ruwaya ta inganta ita ma kan haka sai kaifiya ta ta uku ta abu mahadura a wata ruwaya daban amma maimakon kabbara biyu wadda imam malik ya doka na abu mahadura kin ya tabbata kabbara hudu kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan duk wanda kai sunna kai haka anan ta tabbata daga magana da Allah ya kusa da sallallahu sai a nan masala ta ikama an samu ikama ta abu mahadura yadda aka yi kiran sallah a yi ikama haka ya tabbata ruwa da ta imam musulmi ya roto ta ruwa ya ta rizin abu mahadura kai nan lafazin ya tabbata cikin musulmi na cikin sayi na abu dawud kuma duk sayi ne ya inganta ikama ce kurin ya kabara hudu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن هنا كده خلق هذا قومي كومبلي هنا كده صلى كون يتبتا با wani matsala kan shi illa a nan na magana ta ina ga a wannan kaifiya kin duk wanda mutum ya yi kurin ba wani jayayya wanda kai kurin ita ce ko ka yi wannan ko ka yi waccan illa malamai na ta wani lokaci kan wani lokaci a wannan lokaci a wannan ba lahi ba ne ba an balle an dai mata sun fahimci addini ba matsala komi duk wanda mutum ya yi ba matsala kurin kaifiya ya ta kiran sallah to yanzu dai nan kenan shi imam malik shi ya ce yi ya kama ba a yin biyu kenan ɗaya za a yi to amma akwai ruwaya cikin sai da bukhari cikin sai musulun na inda asalin ruwayar da malik ya ɗauka ta magana yushifar azan waitar iqama amma shi a can ce illa iqama akwai ruwa ta tabbata a cikin sai musulun ita ma kanta ya kama ruwan da malik ya rike kanta a kowata hanya ta zo wanda ya ka hadisin na ga ayyub sakhtiyani ne ya ka lafazin kuma ƙari na karɓaɓe ƙarin ita ikama an ware ta kenan za a mata ita ƙarƙa mata so biyu za a yi ƙarƙa mata sala ƙarƙa mata sala so biyu ya kamata a yi to ya ce wa amma ƙiyamun nas yanzu nan kenan imam malik abin da ya hudu na abin da ya samu ana yi a madina wa amma qiyamun nas hina tuqamu sala amma wani lokaci lokacin da ya kamata in an tada iqama a tashi yace fa inni la asma fi dhalika bihad yuqamu lahu ni bin ji wani labari da yazo inda aka kayyade lokacin tashi lokacin tada iqama wannan yasa irin sai ibn musayyib shi ta mai kawai kama kun tashi anas bin malik an ka karka mata sala wasu ce an kare amma kamar ina ga salim hilali cikin taqiqi da yama mutsa malik yace wannan cewa akwai haddi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wadi domin yayi bayani a ruwayar da bukhari ya kawo muslim ya kawo ya ce idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawih sai manzon Allah bai kayyade ba tashi a lokacin kama da wata kalma ko tsakiya ko harko ko karshe kurin abin da ya kayyade hatta tarawih in aka tada iqama kar ku yi tsaye he kun gani kaga da kai an gashi gidan kenan kin tashi sai shine kurin abin da ya kayyade wata ruwaya ya can bila da kakkata da ya kama ya gani abinda malamai ke cewa gama manganu na bilal hana bilal kiran sallah kai ya gama annabi sallallahu salama kuma an san bilal iya ta da kama kayan a gama annabi salama kenan tunda bilal annabi ya ce an ta da kama kun fita kun gani kenan an ta da kama gan shi ba an ce ya yake wa kana bilal yana ya bi umarni bai ta da kama ya gama sallallahu salama amma menene shi bilal iya wata position wurin da yake idan manzo Allah ya wuto shi ke fara ganin kayan zagan shi yanzu misali a jikin bayyana tsaye aka kowa na liman yawata ko ka mun gashi shi da ya ga imam iya nan iya ganin zo daga imam ya shigo wasu ya ganin shi ka ganin shi ya ga imam ka imam ganin shi wannan misali ne guda shi zai gan shi da wanda ke zai ga liman ya tankaro amma nan bai ganin shi shi ne yake yau kana kenan bilal bai ta da kan haka da ya ga magana ya tankaro ka hanyar zo ta da dama to amma ta kuma mun kanku tashi kun gani kiyanu manzo Allah kullun shar'anta kurin ka a tashi sai an ganshi to ne shi ne take ne to idan wani liman iya cikin masallaci a ce nan kenan kowa iya da zabi imma na Anas bin Malik an zaka da mata sallah na Sayyid ibn Musayyab daga an ware sallah wani ma sai ya tsare haka kowa yake da ra'ayi daban-daban sai Imam Malik yace a takace dai shi ne sama wani haddi da aka kayyade kenan wannan inda liman yana cikin masallaci wallah ala wannan shi annabi ya haka haka nan to sahabbai su wannan na ce maka sai mun sai ya ga dim ya ga sahabi ya ga sahabi ya hidu sai mun sai na ce shugaban malaman tabiya ya hidu abin da na sahabbai amma ce ga kun shiga ce ga hana mata shi shi ba kai da ba amma duk wanda ba su kai da ba shi ma ana zaba cewa a ta'allal ba cewa ba ta nan shi ne kai ka ta nan shi a ne ka tashi kuno ba cewa ba ta shi kai nan ba a gane magana za a kama tsakanin a shi a nan ka tashi abin da ma an ce shi marka ce abu ne mai dama mutum damar shi kina akwai muni an ce abu ne wase kina akwai ruwa kan abu ba na ba kunta kan abu zama abu rigima ya ce imam malik ya ce fa inni lam asma fi dhalika bihad yuqamu lahu ban ga ba wani abu da aka kayyade a daidai kaza za a tashi idan an tada kiyama illa anni ara dhalik ala qadar taqatin nas idan ina kurin wannan iya daidai ma'ana ƙarfin mutane kowa irin zai iya tashi domin ce a matafa inna minhu mustaqil wala khafif a cikin mutane akwai mutum mai yaunin jiki akwai mai ɗan ƙarami ba wahala tashi ya ce wa lasta ɗi'ona an ya kunu ka rajulun wahid baiwa kowa ya zama ta kaman a ce kowa za a mai hukunci guda wurin tashi wani ya an shirya wani kuma faka zai zai mai gutsa cakurin dama ɗan kaɗan ne ka gani wannan shi sai ce kenan shi akan abin da ya magana babu wani matsala akan tashi a duk abin da ka samu dama yanzu wannan shi ne magana a kan ta da ikama mai magana yan wani mai ikama kurin mai ake ce a duwar da lafazin da kai a cikin wanta wanda ya taso kurin za ka tashi kai dai bakin inda ka ga ka tashi babu wani matsala kan abin sai ya ce nani ya ce wasu ilu malik an tambaye malik an ƙaunin na na ina ga magana da muka tsallake a can sama na maganar da aka wa malika tambaya kan kiran sallah na ranar juma'a shi nan kwace magana kan shi da ya ce ba a yi he bayan zawal kullum magani duk nan ana magana a masu maganar kiran sallah biyu kowane kin ne kowane kin ne sai bayan zawal don wancan masala ta saɓani daban take da za su abu ne da jimawa aka fara kiran sallah biyu a ta imam malik da ya zo ya isko wannan abin na kiran sallah biyu abin da ya zo ya samu wannan abin a rayuwar shi amma iya magana ko in dai kiran sallah ne na juma'a ko ne kin za a yi sai bayan zawal illa mun san cewa abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiran sallah lokacin da ya hutu nan kenan duk lokacin da ya hoto magana mai kari yakan yi hoto ma in ta kama kayan zawa yakan yi ba don shi annabi ya yawan bayan zawa ne kwar kenan shi ne hutawar liman a ita ne ake kiran sallah manzan Allah yana rayu salama akan haka ya bar duniya ba a kiran sallah kiran sallah guda ake sai lokacin da ya hoto ya hau mimbari ya sallama ya zamna sai mai kiran sallah ya kiran sallah kuma a sama ba a cikin masallaci ba ba ciki da yake a sama yake yi a sama yake yi yanzu abinda ya kawo haka aka ce me ya maido kiran sallah cikin masallaci idan liman ya zo nan ma hata cikin fakir da wani imam na malikiya na shari'a tala asali manzana haka bar duniya e ya zo ya kaunin bari a yi kiran sallah a yi hudu ba a yi juma'a haka ya bar duniya abubakar siddiq ya hau haka ya bar duniya in ya zo in ya zo ba a kiran sallah ko ɗaya masallaci ko ɗaya ba a yi e ya zo ya zamana kan mambari ba sallama a yi kiran sallah guda a tashi a yi sallar juma'a haka ya bar duniya a lokacin siddiq umar bin khattab radiyallahu anhu haka ya wajen shekara goma sha ɗaya da yi shi ma in ya zo kurin kiran sallah za a yi a yi zamana kan ba ya sallah guda ya tashi ya hudu ba ya sallah haka suka wuce usman bin affan shi ma da ya haka daga baya da mutane suka yi yawa harkoki gari ya girma kasuwa ta girma a madinar zaura abinda usman bin affan ya yi sai sa a zaura a kin shi ma idan zawa ta yi mana lokacin sallah ya yi tun da nan ba sa jin kiran sallah na masallaci shagala ta 'yan kasuwa ana harkoki sai ya sa a can a zaura a lokacin da ana yi a nan sai a je zaura a can ma a kiran sallah haka ne usman affan ya yi nan masu kiran sallah biyu ko hudu ma wasu a wasu wurare suna kawo hujja ai usman bin affan shine shar'anta kiran sallah biyu a juma'a to abin da ka tabbatar mai usman yadda manzan Allah ya bar masallaci shi haka usman usman bi bi kiran sallah a masallaci bi kiran sallah bi bi a masallaci a ɗaya shi ma a masallacin wannan ɗaya a can kasuwa ne yasa aka yi wancan da suna kawo usman aito sun bida yi sun bi bida ba sun na yi da annabi haka yi a masallaci can wata illa ce ta sa shi ma nufi to a yanzu idan ba a kaiwa kina yaya idan lasifika za ta kai musu mai fa'ida jan musu a takaice dai kiran sallah biyu a masallaci wa'annan ba su suka shi ba suke ce asali yaya aka kawo kiran sallah masallaci aka maido na zaura a cikin masallaci aka maido shi sama ilimin ya tsaya ciki abdulmalik bin marwan an ce bai daga cikin halifofi wanda ake sarki cikin sarakuna abdulmalik bin marwan sarki ne inda kama karya ma amma dole salamiya shi ne ya tsara haka sai ya maido wancan na zaura wanda usman yake ake a zaura ya maido shi sama ya maido na biyun a inda ilimin ya zo a cikin masallaci hatta mai fakid wani ke cewa kaga wannan wanda shari'anta haka ya ce bai cikin wanda ake koyi da suwa cikin farfakid wani bai cikin wanda ake koyi da su wani don haka a takaice cewa kiran sallah ran juma'a kurin abin da ya yi tabbatar da suna a matsalaci a yi ɗaya a wasu wuri ma bayan an yi hudu da ya can ɗaya can ɗaya can a yi hudu kuma a kawo da biyar ƙasa kama albani rai mahalla iya cewa inda mutane don ne abin da ya shahara duka ma kiran sallah a cikin masallaci ake yin shi dalilin lasifika ya ce me zai hana ya ce a ci riba biyu a ci riba ci gaba kuma a yi sunna ya ce me zai hana a hau sama a sami kuro a can so nawa ana kira aka cire wuta eh hasa ga shi sai tsaya tsaya yake ya sama biji kai ku firga tun wake ne ya hasa saboda ya san ba baji zai ba amma inda a sama ne wa haka nan cire wuta kurin zai rage ne amma za a yi yawa nawa muna wanda san kiran sana kayan laspika akwai lalai wani ana ji sau la'agar malam wallahi nan zango kuma da ba wani magana sarfika sauti ne kurin balai da iska kenan inda za haka yace zai yi a yi wurin kiran sallah a sama ya ce an yi sunna kuma an ci zamani an yi kufir ma dai da daya abin koya isa amma a cikin masallaci akwai matsala wannan abin da ke karatu ne ba ta ba aka dai ya kai kamata sai yanzu dai sai ce wasu da malikun an wakon malik rahimahullahu tambaya an ƙaumin hudurin aradu an yi jama'ul makato fa'aradu an yi ƙimu wa layu addinu ƙala malik zalika mujiziyu an wa inna ma yajibun nida fi masajidar jama'a allati tujama'u fi salah nan kuma an wa imam malik tambayar rahimahullah mutane ne suna haɗu a wuri guda lokacin sallah sai ba a masallaci ba ne amma lokacin sallah ya yi sai suke so su ta da ikama su yi sallah babu kiran sallah za su iya yi ƙala malik malik sai ta zalika majiziyun hannu in suka yi ta yi suna iya haka nan ce wa'inda ma ya jibin ne da fifin fimratul jama'at ya ce domin an wajabta kiran sallah cikin masallataya na jama'a da ake sallar jami'i akan wannan magana haka imam malik ba ta yi ba a yi ba a iya magana wajibci ta magane fikin imam malik iya magana ta yi ba ta yi ba a yi ba kuma suna bace ba a iya magana wajibci ba magana wajibci in kuka yi sallah ba kiran sallah sallah ta yi ya ce inda ake cewa wajibi a yi kiran sallah a masallatayya inda ake jam'i allati to jama'u fiya sallah inda ake jami'in sallah da liman amma haka wani majalisi ta kama kula ku a gida babu wajibi mamma karanta waccan ruwaya ta abu sa'il khudri wanda ya karanta da mu ko kai ɗaya ne ko kai ɗaya ne akwai kiran sallah ma'ana magana ba wajibi ba a masallaci ne yake wajibi a yi kiran sallah a masallatai wannan shi ne cikin imam malik a nan na idan aka taru a wuri guda kenan ba sai an yi kiran sallah kun sai a tada ya kama a yi sallah ba a yi ba laihi wallawa sai ya ce wasu ila malikun an ta salimin mu'addin alal imam wa du'a'i iyahu li salah wa man awwal man sullima alai faqal lam yablughni anna at-taslima kana fi zaman al-awwal an wa imam malik tambaya rahimahullah an taslim al-mu'adhdhin ala al-imam wa du'a'i iyahu li salah sanar da liman na lokacin sallah yayi yazo ayi sallah nan menene wani abu ne wanda mu ana zaba shi wani abu yawa kana a wancan zaman da jimawa bayan kiran sallah sai a je kowar imam asala asala asala ya imam kina a fara mai an kiran sallah shi ma amina shi sallah sallah wannan abin ne aka mana tambaya na matsayin wannan sanar da liman a ce ya zo a yi sallah kuma kuma tambaya wai wane ne harkon wanda ya fara kenan da harko dai babu shi wannan ne tarihi ma'awiya gaba ma'awiya shi dai abu ne daga baya aka fara shi duk da cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wata rana bilal idan mutane ya makara bayan kiran sallah wata rana ina zuwa ta rasulullahi jama'a sun taru iya haka cata kenan abin kai ya zama ka'ida amma in ta kama misali ko ya makara ina bai gito babu laihi a je a ce imam an ta an tarho an kiran sallah wucin sallah amma ba a zama ka'ida ba irin da suka mai da abin na fasuroyi marasa tushe su kawo kamar dora abin kamar sunna ce ma a je a kira awa imam nan dashi na musamman sai imam da ce wannan abin dai yace bai sami labari ba akwai wannan abin a zamanin warko yanayi lokacin halifofi babu wannan abu ƙala ya haya ka cewa wasu ilimar kuma an wa malik tambaya an mu'azzinin azzana da ƙau sun mantazar hal ya ati ahadun falam ya ati ahad faƙa masala wa salla wa hadahu sun maja'an nas ba da an fara أو يعيد صلاة أو يعيد صلاة معهم قال لا يعيد صلاة ومن جاء بعد عن ثلاثي فليصلي لنفسه وحده wannan kuma maganar an wa imam malik tambaya jihaya an mu'azzin mai kiran sallah ne ladan ne ya zo masallaci kuma azzina likomi ya kiran sallah sun mantazar ya jira ya jira hal ya ati adam wani ya zo falami a adam babu wanda ya zo faƙa masala sai ta da sallashi wa sallawa hadawai sallashi ɗaya sun maja auna su ga bayan mutane sai suka zo bayan ya ƙare ya ga jama'a ta zo sun maja auna su ba da an faraga ba da an faraga mutane suka zo bayan shi ya ƙare sai aka mara tambaya to haka in tawa kana kayi kiran sallah ba a zo ba kayi taka kayi jira kayi jira ba zo ba kayi taka sai ga jama'a ta zo aka ce malik a yu'udu salata ma'ahum shi wannan da ya salla shi daya zai sake salla tare da wannan jama'a ala la yu'udu sala ba ya sake salla ba wa man ja'a ba'da insirafi wanda ya zo bayan ya sallama ya kare kenan fal yusalli nafsi ya salla shi daya ba da wuce kadai dan wannan malamai a tatikin wani malikiya suna ga wannan magana kalmar mu'addi a nan tana matsayin imam don liman shi ke sallah su haka wasu ke cewa ita zahirar magana imam malik iya magana hatta lada illa wannan fiki huce don dama ba hadisi ba ne ba fiki huce da yi kan wannan masa'ala mamun samuna da ruwaya tabbatatta bukhari kuma su abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama iya sallah ya ga an ƙare hega wasu a gehe wata ruwaya mutum ne guda kone ya tabbata ne aka kirawo shi ko aka kirawo su ya aka yi ana sallah bukubin a yi sallah ta ce rasulullah ai mun yi sallah mu ta mutunin mun ƙare a gida ya ce ko ka yi sallah a gida ka ƙare in ka zo masallaci ka ba a yi da kai amma wannan farko ce farilla kenan kaga bai hanawa ko ka kare ka shiga layi kewa a wannan magana to amma anan in aka ce liman ne kenan hana mas'ala sananna a malikiya ba malikiya kaɗai ba dama cikin magabata hana jam'i biyu a masallaci shine rigimar wani abin da shaga muku matsala ce da jimawa ba sai wasu na ga ana iya yi wasu na ga ba iya yi amma a gaskiyar magana babu nasi karara daga manzan da Allah ya aiko cewa ka'ayi na hani karara illa me wa'annan fahimta guda biyu tushen na fahimta guda biyu ta samu tushe daga sahabbai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shi idan ya zo masallaci an yi sallah an jami an ƙare bai sallah da almajiran shi a masallaci sai ya koma gida sai sallar su anas bin malik shi kuma an anas bin malik shi anas bin malik shi kuma in ya zo an yi har ma zai kira sallah ya kama ya da almajiran shi kowane kuma tafaka kowane haka ce fikin shi kowane sabi ne kun babu ne kowace ta inganta kuma kowane ya tafaka haka yake magana ta masu kawo ƙarshen magana ibn mas'ud akwai ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga unguwa hadisi na hasan lokacin zaman minna albani kan hadisi magana ya dawo daga unguwa an ƙare sallah suka ce sai ya koma gida ya yi sallah da iyalan shi kada ma ba ta kai ba shi ne ya koma gida da iyalan shi ko to yanzu ka ga nan ya ƙara ƙarfi kenan da kamata a bi ba da ya zo a bi hujja su kenan hujja mai kari ta uku akan tasu bude kofar jam'i biyu a masallaci kusan da biyu bude kofar fitina ce kuma kuma gaskiya na abun magana ce mai karfi bale a ji zai ka raba kan jama'a a samu da liman iya misali ratamin iya da rauni misali iya da rauni kuma iya da yan goyon baya wanda za su kibin shi sallah ya samu wani mai kira'a gyara za ka daga cikin ustaz wani ya yi kira'a zubin wuji sai ya kare su suka wata su kaga wannan akwai kubudu ko fitina to an ce wannan shine babban abu kari ma gudun bude ko fitina ta liman sama da limanci sama da daya in akwai liman mai ratibi iya cikin abu mai karhi wanda guje ma yin hakan shi yahi amma ka ce ba a yi matsala ce babu nasin da ce kan ba a yi lahini abu na biyu masu cewa kuma ana yi ba a anas bin malik ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya kare he ga wani ya zo an kare ya tara sallar shi sai manzana ga cewa mai kuma shi daya wa zai kama ita mata sadaka alhaza wa zai kama wannan sai sallar sai jami a cikin sahabbai ruwa ta ibn abi shayba aka ce abubakar siddiq ne ma abubakar ya tashi ya je suka yi sallah da wani bawan Allah ƙarshen masu ganin arzikin ba ana iya yi kowa da wata mutunci gaskiya ana yin bayan annabi bisa su ci a yi so ce su ce a yau ai nan ai shi dama abu gasa dama abu gina mai sallar shi nan ba matsala shi da gaskiyar magana wannan matsaloli ne mutum wanda mutum in yi ba a matsawa da yawa amma gaskiya guje ma wancan fitina ta raba kan jama'a kuma da cewa irin wannan saɓani in yanzu kullum mutum in kana da damar kauce musu ka bari yanzu misali ka san dai ba mai cewa akwai laihi in ka zo an ƙare jami kai ta kariya akwai mace kai laihi na ke kudin laihi a jayin ne kun ba ka garuwa a cikin sunan na bidawo kuma hadisi ya inganta a nan sallar sada yake cewa duk wanda ya zo masallaci ya zo an ƙare jami'ar banagan ba ka zo an ƙare mutane ce za a ba ka ladan jami'i kamar da kai aka yi to me ake da ake nema tun da za ka ladan jami'i mai kake shiga wancan rigima ta ana ya ko ba a yi dukan wani ke nakta gaskiya nake rinjayar da maganar rishin yin shi yahi bayan an kare ko ya tashi kan wannan kauce ma kuma ka irin su albani su bimba su usaimin dukkan malaman bayan ma malik da akan haka suke na rishin yin shi yahi wallahu alam amma an ta kama mutum yayi ka ku tare bala'i shige da gima da shi dan iya madogarar shi suke magana abu ne illa ce tarjihi kuma nasana ta abinda aka rinjayar kinan ba don wancan kin bashi da hujja ba ko bai nasi ba wace jahili ne a wannan an rinjayar da wannan ne ko ni na rinjayar da wannan kin bada na rinjayar da wannan ban na aibanta wancan wanda yake da wata madogara ta yin wannan abu shi magana kina wallahi wala sai yanzu dai nan kenan imam malik shi dai ya ce ba wannan wanda ya sallah ladan kin zamu doka liman kin ne don da ya jiran sallah ba a zo bai sallah an ce kamar jama'a ce bai yin jam'i na biyu da shi kowa ya sallah shi قال يحيى يعني كتا وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء na kuka malik tambaya rahimu Allah cewa mai kiran sallah ne wa su'ila malikun an mu'addin an wa malik tambaya kan mai kiran sallah azzana da qaumin ya yi kiran sallah na jama'a kina ya kiran sallah na jama'a ta zo bayan ya kiran sallah sun mata nafar ya shiga nafila to iyawa dogon nafila gare shi kuma muna gaugawa muna da uzurin mu to da ya kiran sallah ya shiga nafila su kuma mutanen da ya kira fa aradu an yusallu bai kama masa gairi suka sau wani ta da kama ya har sallah kuna tun da ka ajira shi malaka ce fala ba su ga babu laifi ya kama tuhu bai kama ta gairi da tashi ta ladan da ta wani dinda kenan babu sharaɗin sai ladan zai ta da kama wani in yi ta da ta yi magana kenan ya ce ƙara ya haya ƙana malik lam tadar subuhu yunada la abadal fajar فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها لم نرها ينادى, ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها ما مالك يتي tunda muka zo dai mu dai asaba tunda ma bata gushe ba lam tadala subh yunada la qabla qabla fajr ba a gushe ba asuba ana mata kiran sallata kahin keto wal alfajr kenan kiran sallah na farko da ake yi asuba ake ma haka ake ma wani kiran sallah kahin lokaci ya shiga amma wata sallah wadda ba asuba ba ce ta fa'amma gairuwa wata sallah wadda ba asuba ba daga cikin salloli ya ce fa'ina lamnar hayu na dala ba magaba ana mata kira sallah illa ba da ainihin lokatuwa sai lokacinta ya cika ya tabbata tukun za mata kiran sallah kenan ba wadda aka makin sallah biyu sai asuba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح wannan cewa labari ya zo cewa wani mai kiran sallah ya zo ne ibn khattab ya gaya mai lokacin sallah ya yi na asuba fa wajadahu na'iman sai samu umar iya barci fa الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح sai Umar ya sa wannan mai ladanin ya sa a salatu a cikin kiran sallah na asuba wannan ruwaya hadisi ne da'if bai inganta ba bai da inganci da'ifi ne bayan haka abu ne sananne harci ya za kamar Umar abinda an sani ya shahara ya inganta ta yi da yawa bilal ke kiransa don abu bilal ya yi ba umar da sani ba yanzu ya karshe a ba wadda mai ruwa ba ta inganta ba bilal shi ne asalin wanda manzala ya sa ya rinka yin kiran sallah ya rinka yin asalatu kuma haka yawo kan ganar sallar salama an yi kiran sallah daga baya dai da ya zo sabi ya yi asalatu karin nono annabi ce ka sanya wani asalatin taka a cikin kiran sallar farko na asuba haka abu mahazura ita mazala ya karantar da ni abu mahazura shekara ta takwas ma bayan cin maka annabi same shi bayan cin maka annabi ya same shi da kantar shi da kiran sallah a makka a musul haram amma ya ce annabi ya koya mini kiran sallah in yi a tasawib fi azan awal kiran sallah na farko na asuba haka yake kiran sallah a salata kuma yake haka bilal kun wannan kullum a gane ka shubuhoyi za ka gano a hili ba shubuha ka yi ƙar shubuha ka ce a buhari musulun ruwa ingantatta a nan sarasa ya ba labari inna bilalan yunadi bilai bilal iyayen kiran sallah a cikin dare fai a zanen fukudu shari'a ci ku ci ku sha a cikin dare ke yi sai ce sai ibn makatumin ya yi ta kun za a tsaye da ci da shakai za su ba ta yi to wannan kuma kowa san an gama mutum tambaya wa yake yin as-salatu nace maka bilal to gashi an ga bilal cikin dare ke sallah to ka zo ka ce ana salata as-salatu bayan asuba ta yi abu ne a hili as-salatu zahirin abu gaskiya magana ta tabbata kurin yin ta bayan ke kahin ketowa alfijir a cikin dare ake so a gaya maka sallah ta yi wannan barci naka ka tashi ka shirya Allah ta muke wannan dai magana ta kuma ka tsaba ruwa ya baka inganta ba cewa faujadahu na'iman fa qala as-salatu khairun min an-nawm fa amarahu umar an yaj'alaha fi subhi umar sashi ya sanya wannan as-salatu a cikin kira sallar asuba to gaskiyar magana da man kayan haka kayan umar ma zo kalifanci haka manzon Allah ya sa bilal wa akwai saura وحدثني عن مالك يحدثني يحيى عن مالك عن عمي ابي سهيل بن مالك عن ابي انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاه kenan wani abin da malik ke cewa kai abu suhail ke cewa bin malik abin suhail kenan amma malik yake cewa abin da yake cewa nan malik bin amr al-asbahi ba ya ce bai san ba da wani abu ma'arif shi'an mimma a zarta alayhi nasu ilan da bisa sala bai isku wani abu ba kenan suka sabai ana yin wani abu kenan a lokacin sallah ka san nan akwai daga bayan shar'anta wasu zikirori bare da asuba ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wana a cikin asuba cikin dare bayan kai sallah ka san azkar ana azkar ce bai samar da wani abu da ake yi a lokacin sallah in ba in ba kiran sallah ba ba wasu azkar kenan da ake yi dan a yi kiran sanar sallah ta yi bayan kiran sallah babu wani abu daban da alsharar mun kun kusa kun so yake so ga maka anan sai wa haddathani an malik annafi anna abdullah bin umar sami'a li iqamatihi bil baqi fa asara ala mashi ila masjid nan kuma ruwaya ta malik annafi an abdullah abdullah bin umar sami'a li iqamatihi huwa bil baqi iya ya ji iqama iya baqi baƙi makwantai da ke kusan masallaci a yau daga arewa ne daga arewa ya ji ikama fa'asara fa'asara mashi sai gaugawar tahiya ila masu zuwa ga masallaci nan ya so a kawo magana an hana annabi hana gudu gudu kenan akwai bambancin gudu da magana sauki kin kana iya sauki amma gudu ne aka hana zuwa an tada sallah ne kamata mu tsaya اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a jiya karatun jiya ba mu ba karatun jiya sai muka tashi yanzu kenan zan dan canza kama in koma kama ajiya sai mu rihi a mu da wani hulun sai mu rihi karatun jiya sai mu kama ajiya ka yi shi kunna wuta kunna wuta haka wuta tsayawa Thank you. to ɗan wa takaice bayan mun ga sufa arwala a aikace abinda kudu muka ɗan mance da farko maganar niyya niyya ta arwala da dukkan ibada ba maganar na wata udu'i ko na wata salata kurin niyya lokacin da ka zo ka zama na wurin arwala mai ya kawo ka wannan abin da ya kawo ka da yake ranka za ka yi shine niyya arwala kurin ba buƙatar na wata udu'i ko kaza babu kuma mun yi bayani yin bismillah ka'ida ce a yi bismillah kuma cewa asawaki da farko ake yi in ma za ka yi da yaka shi dai kayan a hawar arwala ake asawaki wannan shi ne ke na maganar niyya babu ba da katon yakun babu wani daga hannu ana haka haka daga hannu babu da kai sama hakan da ma ruwa daga kai akwai bata inganta ba amma babu daga hannu haka nan ka huta da daga hannu ko haka da kai kurin inda kake kurin za ka yi wannan askarkin na ruwa da ta inganta da ta cikin sai musulun na in kai za a baka za a gune wajen wata kwasa kenan da an mun kanta ruwaya duk wanda ya wannan addu'a bayan arwala za a bude mishi kowa a ajina guda takwas ta ya zaɓa ko ruwa musulun da daga imam turmuzi ne lafazin kamar da makaranta ba wanda kai gurin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan ne in kai za ka bude kowa a cikin guda takwas sai wanda an kai za a ɗauke ta a riye cikin wata takarda a riye ba a ƙara budewa sai gobe kiyama kan mizani ita ma kuma daban take ita kuma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shi ne azkar da ake bayan ƙarin alwala gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu annaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ban ɗaki yadda ka yi arwalla kullum ana magana hana arwalla a banɗaki da ake kawowa irin banɗaki ta da wanda za ka yi wutsarin a nan yake ba inda yake zuwa amma banɗakin zamani wanda za ka zuba ruwa tsarin ya ce ba su yana da yin arwalla a wani kuma ya ka ta kasa wani